من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامت غبر كراتوني إن شاء الله تعالى a cikin wani littafi namu mai albarka littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslimi ka annaka taraha na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya ji kamalin da rahma ajiya mun dauko bayani ne a cikin babin tartilul qira'ati wa tahsinus sauti biha malam ya kulla mana babi inda yake mana bayani game da yadda annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yake karatunsa a cikin sallah da ma wajen sallah yana karatunsa ne tartilan a jere ɗaya bayan ɗaya cikin nutsuwa a hankali wa tahsinu sautu biha wa tahsinu sauti biha da kuma yadda yake kyautata sautinsa da karatun yakan yi ƙoƙari ya yi sauti mai kyau yadda zai ƙayata karatun nasa to mun tsaya ne a daidai a وقد حكى عبد الله بن مغفل ترجيئه هكذا زام تجب ينزل إن شاء الله تعالى ما ليت وكان يأمر بتحسين الصوت بالقرآن فيقول النبي سيرا da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana umarni da kyautata sauti da karatun alkur'ani ya kasance yana umarni da makarancin alkur'ani ya kyautata sautinsa wajen karatun alkur'ani da zai yi fa ya yana cewa zayyinul qur'ana bi aswatikum ku ƙawata karatun alƙur'ani da saututtukanku fa inna sautal hasan domin kyakkyawan sauti yazidul qur'ana husnan yana ƙara wa alƙur'ani kyau abin nufi shine duk lokacin da ka karanta alƙur'ani ka yi ƙoƙari ka karanta shi da murya mai daɗi kana kuma rera shi wannan alhamdulillah yanzu an samu ci gaba wajen karatun alkur'ani akan yi kokari wajen aiwatar da irin wannan sunna ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi babban abin da nake jan hankalin mu gare shi shine kada ka ce ai kallafawa kai ne ko zaka tsaya kakale ko abin da ya kama da haka a'a ba haka bane dan uwa wannan karatun da zaka yi da kyautata maryarka abu ne da yake ibada shi kansa kai karatun mai kyau dan Allah subhanahu wataala wannan karatun shi kansa abin da zaka ibada ne kada mu dauka cewa dan mu mana Hausawa ba za mu karatu mai dadi ba ba haka bane su ma laraban koya suka wanda basu iya wanda basu koya ba daga cikin su basu iya ba da yawa daga cikin mu sun fi su iya karatun alqur'ani saboda kai ma idan ka je ka koya zaka yi irin nasu ko wanda yafi nasu ma babban dai abin da ya kamata mu la'akari da shi shine alqur'ani balaraban littafi ne da balarabci aka saukar da shi saboda haka ka koyi yadda larabawa suke fitar da harafin su ya suke faɗan a ya suke faɗan a ya suke faɗan ha ya suke faɗan ha ya suke faɗan ka ya suke faɗan ha ya suke faɗan qa ya suke faɗan fa dukkanin harafan larabci ka faɗi ka koyi da balarabe ke fitar da shi sai karanta alkur'ani daidai wa daidai lokutan da a baya can lokacin da tajwidi ya fara shigowa cikin ƙasar na sosai da sosai don mutumin da yake kokarin dabbaka tajwidi za ga izgilinci ake mai a cikin mutane duk mutumin da yake kokarin karatun alkur'ani yadda yake za ga sai an sa masa suna ko a ce masa mai kaza haka dai gashi nan to amma yanzu alhamdulillah abin ya riga ya shiga jikin mutane ma saboda ka yi kokari kaga ka kyautata sautinka da alkur'ani lokacin da kake karanta alkur'ani ka yi kokari kai wannan kakalan da mutane suke cewa kakale ka yi shi kai ma a lokacin da niyyar me da niyyar ibada Allah madaukakin sarki zai baka lada akan sa wa yaqulu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa inna min ahsanin nasi sautan bil qur'ani hakika na daga cikin wanda ya fi kowa kyautata karatun alkur'ani da sautinsa allazi idza sami'tumuhu shine wanda idan kuka jiyo shi yana karatu ya qara'u yana karatu hasibtumuhu yakhsha Allah za ku san cewa tabbas wannan hakika yana tsoron Allah ina fata an fahimta ba'ana kai daga jin karatunsa wannan yadda yake ratsa kai yake shiga jikinka za ka san cewa wannan karatu ne na mai tsoron Allah ina fata an fahimta yanzu dukkanin wanda yake da wani ƙari'i da yake jin daɗin karatunsa lokacin da ka sa karatunsa kake jiya kake jin abin a cikin zuciyarka za ka ji wani lokaci musamman a ce kana ɗan fahimtar abin da ake faɗa tsiga jikinka tashi take saboda yadda ƙwarƙwani yake ratsa ka yake shiga jikinka za ka ji sautin mai daɗi yana dira jikinka kana ji ina ma kai ne kake irin wannan abubuwa musamman wannan ƙari'in da Allah maɗaukakin sarki ya bashi baiwa Mahmud Khalil Khusri idan yana karatu sai ka ji subhanallah kamar kar ya daina ga sanan da yawa dukkanin ƙari'an Allah maɗaukakin sarki ya basu baiwa da yawa to duk wanda ka sa a lokacin da yake karatu yake yi ba na mantawa ɗaya daga cikin malamin yake ba mu labari cewa akwai lokacin da Khalil Khusri ya je garin Makka da yake dan dan Misra ne ya je garin Makka aikin hajji ko abin da ya kama da haka to saboda baiwa da Allah maɗaukakin sarki ya masa ta karatun alƙur'ani sai da aka ɗora shi akan mimbari mimbar masallacin annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi aka ce rera karatun alkur'ani sai dai yana karatun mutane kuka su karan kai saboda daɗin kira'a da yadda yake shiga jikin da yake shiga jikin mutane to yanayin yadda mutum yake karatu ka ji sautin yana shiga jikinka shi hakika wannan daga jin karatunsa karatu ne mai tsoron Allah saboda ka yan dole ne mu tsaya mu koyi yadda zamu rinka kyautata ka daina karanta alkur'ani kamar yadda kake magana ba daidai bane alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din kaga kamar yadda kake magana ke ba ka ake karanta alqur'ani ba dole ka bambance karatun alqur'ani da magana ka ta yau da kullum wannan rerawa da ana yi ai ibada ce dan uwa ba wai abu ne da mutum ya kallafa kansa ba ko a ce yana yi dan a ce ya iya ba haka bane ibada ce yadda kowa yake kai ma kai ba matsala tun kana yi baka saba zaka saba insha Allah ta'ala wani zai ce ai shi to idan ya fara ai ko kunya yake ji ko abin da kai in Allah da zaka saba ko ma aka yi saba abin da ake bukata shine kai abin a matsayin ibada kai kai abin a matsayin ibada kamar yadda zamu zo mu ji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi har ya tsoratar game da wanda baya karatun alqur'ani da rerawa irin wannan din Allah ya sa mu dace wa kana ya'muru bit taghanni bil qur'ani har ma an samu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana umarni da rera karatun alqur'ani shine at-taghanni yana rera shi fa yaqulu yana cewa ta'allamu kitaballahi yan uwa ku koyi karatun alqur'ani wa ta'ahadu idan kun koya kuma sai ku kiyaye shi ku yi kokarin haddace shi zauna a kirjin ku gaba daya waqtanauhu sannan kuma ku yi kokarin bibiyar ma'anoninsa shine iktina ina fata an fahimta kun ga abu na farko iya karatunsa abu na biyu haddace shi abu na uku fa shine kokarin sanin ma'anarsa a cikin zuciya ka tattara abin da alkur'ani yake bukata kenan sai sai abu na gaba kuma shine ka kokarin karantar da shi kai ma da aiki da shi wa taghannaw bihi sannan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace sannan kuma ku rinka rera shi wa taghannaw bihi ku rinka kokarin rera shi lokacin da kuke karantawa fa wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina yake hannunsa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lahu ashaddu tafallutan min al-makhadi fil iqal shi karatun alqur'ani da kake gani wallahi ya fi saurin kubucewa da kwacewa sama da raƙuma irin raƙuma da take naƙuda wacce ba a sata a cikin da baibayi ba ina fatan fahimta yadda ka san raƙumi idan aka sashi a cikin da baibayi zai zauna amma idan aka sake shi ba za a neme shi a rasa kamar yadda ka san ina kuma raƙuma da take cikin naƙuda kaga yanayin zafin naƙuda ka ganta a can ta yanan ta ina fata an fahimta to lokacin da take can da baibayi sai ganta tsare a waje guda amma idan babu da baibayi fa za ta kubuce to haka karatun alƙur'ani yake na sha maimaita mana karatun alƙur'ani ko doshi abin da yake bukata maimaitawa maimaitawa karantawa ko doshi ya kasance shine wani wurdi ka mai da shi da kake a kullun kullun ka dauki wani izu da zaka rinka yi duk abin da ka haddace na karatun alƙur'ani ka bai shi ka tafi sabgogin ka tafi wasa to shi ma insha Allah ta'ala zai baka don mutumin da yake da alkur'ani ya san cewa idan ka haddace wasu ayoyi na alkur'ani ka basu kwana ɗaya kwana biyu kwana uku baka karanta ba sai ka dawo sai ka ji suna ɗan marawa ba haka bane haka ne to amma abin da alkur'ani yake so kullun shi yasa zaga don mutumin da yake so alkur'ani sai zo na kullun a cikin tilawa yake idan ɗan kasuwa ne idan ya je buɗe rumfa maimakon ya koma gefe ana hira ana tattaunawa ana cinawa mutane sai dawo cikin rumfarsa sai fara tilawa ina fatan fahimta idan ma'aikaci ne na ofis babu aiki sai karanta alkur'ani idan ma haka ko da a cikin tilawa ke inda kama da san alkur'ani saboda alkur'ani yadda Allah madaukakin sarki yayi shi idan ka tattale shi sai ya zauna tare da kai idan kuma ka sake shi sai ya kama gaban sa saboda haka Allah madaukakin sarki ya bamu ikon riki abin da muka haddace na alkur'ani wa yaqulu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa laisa minna man lam yataghanna bil qur'an baya tare da mu baya cikin mu wane ne shine man lam yataghanna bil qur'an wanda baya rera karatun alqur'ani to kun ga wannan ko shakawa bin kwanar ko ne manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce baka tare da shi baka cikin su to kana cikin su wa kenan ina fata an fahimta to kaga me kai manzon Allah ya ce baka cikin su saboda baka rera karatun alqur'ani shi yasa abin da nake ga mana a bayan wa kada ka dau abin kamar wani abu ne da wasu ne suka biro shi a'a ka dauke shi a matsayin ibada Allah madaukakin sarki ya ce kai ta harshe annabin sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kai saboda wancan duk yadda murya ka take ka gyara ta kai ta dukkanin mu gaba daya Hausawa ne ba wani balarabi a cikin mu ba haka bane yawa saboda haka yadda nayi kai ma zaka iya yi yadda wancan yayi shi ma shi ma wancan zai iya yi kada ka ce ai wani ya fi ni babu wani dan maryam ga tana haka kamar an kamar an fasa ganga haka take to amma haka zaka kokari kai ma ka gyara maryam ka yi ta haka ake ka dauka wani abin ibada ne ka fike ta kai kai yadda kowa yake yaro yayi haka babba ma yayi haka mace kowa da kowa yayi haka sai ga an samu abin da ake bukata Allah madaukakin sarki ya samu dace wa yaqulu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa ما أذن الله لشيء ما أذن وفي لفظ كأذنه كأذنه لنبي حسن الصوت annabi tira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ma azina Allahu li shay'in Allah madaukakin sarki bai yi sauraro zuwa ga wani abu ba wa fi lafdin ma azina wa fi lafdin ka azinihi kamar sauraron da yayi li nabiyin ga wani annabi hasna saut wanda yake da kyakkyawan sauti ma'ana Allah madaukakin sarki abin da ake nufi da azina a nan wajen shine istama'a ina fata an gane Allah madaukakin sarki bai saurari wani abu ba irin sauraron da yayi wani annabi mai dadin murya wa fi labdin hasanu tarannum annabi ne mai kyakkyawar rerawa rera me abin da yake karantawa na littafin da Allah ya soka masa shine ce tazanna bil qur'ani yana rera karatun alqur'ani ya jaharu bihi yana kuma bayyana shi wannan annabi shine malamai suka ce shine annabi Dawud alaihi salam kamar da zamu zo mu ji annabi Dawud alaihi salam Allah madaukakin sarki ya bashi zakin Maryam shi sa hadisin gaba ɗaya daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da manzon Allah ya so ya be shi sai ya kwatanta shi da shi wannan annabi shine annabi Dawud alaihi salam shi sa Allah ya ce isbir ala ma yaquluna wadhkur abdana Dawud dhal aid innahu awwab sai ce inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna بالأشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب annabi dawuda kamar yadda malamin tafsiri suke faɗa ya kasance idan ya zauna yana tasbihi yana karanta littafin sa na zabura tsuntsaye da duwatsu suna amsa tasbihin nan tare da shi saboda zaƙi maryar da Allah madaukakin sarki ya bashi ina fata an gane ba wai ma dan adam kadai yake jin zaƙi maryar sa ba ta duwatsu da suke jamadat sukan ji daɗin maryarsa har ma sukan yi yusabbihuna ma'ahu inna sakhadal jibali yusabbihuna ma'ahu haka Allah madaukakin sarki ce mun yassare masa duwatsu suna yin tasbihi tare da shi saboda zaki maryarsa to shine manzon Allah yake ba mu labari tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah subhanahu wataala bai sauraro wani abu ba irin saurara da yawa wannan annabi da yake da daɗin murya daɗin rerawa lokacin da yake karanta alqur'ani yake kuma rera shi wa qala li abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya wa abu musa al'ashari da allah ta tsara tabbata a gare shi ya ce masa laura aitani wa ana astami uli qira'ati kal bariha annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce da abu musa ina ma ka gani ya kai abu musa astami uli qira'atika ina sauraron karatun da kake yi al bariha a daren jiya kamar yadda muka karanta a baya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da daren rangadi yake na zaga unguwannin garin madina ya ga me ake faruwa wa yake kiyamar leli waye baya yi wa yake tashi da daddare waye baya tashi ko wani abu ya fara annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kai gudun ma haka yake sallallahu alaihi wasallam to wata rana ya zo wucewa ta kofar gidan Abu Musa al-Ashari sai annabi ya ji shi yana kiyamar leli saboda haka sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya samu waje ya tsaya yake sauraron karatunsa to Allah ya bashi daɗin murya shi Abu Musa shine annabi yake ba shi labari da safe cewa ina ma ka gani je da daddare na tsaya ina sauraron karatunka sai annabi ya ce masa laqad utita mizmaran min mazamir ali dauda hakika Allah madaukakin sarki ya baka sarewa shine dadin murya da dadin sauti irin wanda aka ba iyalan gidan Annabi Dawuda ala Dawuda anan wajen abin da ake nufi shine Annabi Dawudan kansa kamar yadda malam ya faɗa saboda akan akan yi amfani da al ana nufin shi mutumin da ake bayani a kansa saboda haka kamar ka ce ne Allah ya baka dadin murya irin muryar da Allah ya ba Annabi Dawuda alaihi salam faqala abu Musa abu Musa al-Ash'ari shi kuma da yaji an yabe shi sai ya ji daɗi shi ma sai ya ce lau alimtu makanaka la habbartu laka tahbira yace wallahi ya manzon Allah da na san kana nan a inda kake to da na ƙara feke maka maryata na ƙara daɗa maka ita dan ka ji daɗi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam to wannan abin da Abu Musa al-Ash'ari ya faɗa kaga wani sai ɗauka cewa kamar ai zai yi abu ne ba dan Allah ba ko zai yi abu ne kamar ya to ba haka bane sai malamai suka ce abin da yake kokarin yi a lokacin shine ya faranta wa manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi rai faranta manzon Allah kuma wannan menene ibada ne ina fata an gane to daga shi manufarsa kenan abin da yake so tunda annabi ya gashi na karatu kuma ya ji daɗi har yaya ba to ai da na san kana nan ya manzon Allah da sai na ƙara fiyeke maryata na ƙara ƙawata ta dan ta daɗi fiye da yadda ka ji manzon Allah dan ka ƙara jin daɗi sallallahu alaihi wasallam bala yace al-fathu alal imami budi wal imami budi wal imami ake nufi da budi wal imami shine yi wa limami tini lokacin da yake karatun alkur'ani a cikin sallah idan ya manta ina fata an fahimta hakan yakan faru hatta ga manzon Allah matsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faru da shi limami idan yana cikin karatu a cikin sallah sai wata aya ta kubuce ta kwace to abin da ake bukata shine sai a samu ɗaya daga cikin wanda suke bayan limami sai ya tuna masa a cikin nutsuwa da limami zai ɗauka sai ya ci gaba da karatunsa shi sa kamar yadda hadisi ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa wanda za su bi bayansa ya kasance mutane ne masu nutsuwa da hankali saboda irin wannan abubuwan idan aya ta kubuce waye zai tuna ina fata an fahimta idan alolan limami ce ta kubuce ko kuma ta kare idan ya jiwa zai jawo to kaga idan ya kasance kowa ne kowa da kowa ne a bayansa shikenan sai a samu matsala sai ka jawo mutum yana dagewa kana jin sai yana dagewa shi to shine abin da yasa aka ce ba wai ba a so mutane su zauna a son gaba bane a'a abin da ake bukata shine wanda idan liman ya samu matsala zai iya tada limami ko da wani abin akai sallah ta rikice zai iya limami tuni cikin nutsuwa yadda shari'a ta bada dama saboda ya sani Allah madaukakin sarki ya samu dace wa sanna sallallahu alaihi wa sallam al-fathu ala al-fatah ala al-imami idza lubisat alaihi al-qira'a annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sunnanta yin buɗi wa limami idan karatu ya rikice masa ko karatu ya cakuɗe masa faƙad salla salatan faƙar a fiha annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yi ɗaya daga cikin salloli sai karatu a cikin sallah kamar yadda ya saba falubisa alaihi sai karatun nan ya ƙwace wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko kuma sai ya rikice sai annabi ya dakata yadda hadisin yake shine lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karatun sai karatun ya tsaya annabi ya tsaya sabai su ma suka tsaya abinda manzon Allah yake jira tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wani daga cikin wanda yake bayan sai masa tuni su kuma sabai gaba ɗaya sun yi shiru saboda ka sai da aga masalla faqala falamman sarafa lokacin da aga masalla qala li ubayyin sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace da ubayy dan ka'ab ɗaya daga cikin alarammomi na sahaban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi manya manya masana alqur'ani sai annabi ce masa a sallaita ma'ana ubai kai sallah tare da mu ne yanzu da muka yi sallah qala na'am sai ya ce eh ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nayi sallah tare da ku qala sai annabi ce masa fama mana'aka an taftaha alayya me ya hana ka ka tuna mun lokacin da na tsaya me ya hana ka kai mun budi lokacin da ka ji na tsaya saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin hadisi yake gaya musu cewa inna ma ana basharun mithlukum an sa kama sauna ni mutum ne kamar ku nakan iya yin mantuwa kamar yadda kowane ɗaya daga cikin ku yake yin mantuwa idan ina karatu kuka ji na tsaya to ku tuna mu ina fata an fahimta wannan ruwa ita ce ruwa da take ingantacciya akwai ruwa da ta zo a cikin muwatta malik wacce ba ta da inganci wacce ake cewa ai ina mantawa ne inna ma unassa li usharri'a ana mantar da ni ne dan a shar'anta wani abu ma'ana kamar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kwata kwata baya mantuwa yadda ruwaya ta nuna kenan ana mantar da shi ne domin a shar'anta wani abu an mantar da shi wannan saboda mutane su gane yadda za su cika sallar idan suka manta wani abu a cikin sallah haka wacce ruwaya ta nuna wacce bata da inganci amma abin da yake daidai shine manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa ni mutum ne kamar ku nakan yi mantuwa kamar yadda kowa yake mantuwa idan sallah ta tashi tsakanina da ku karatu ya rikice man da manta wani abu to ku tuna mu wannan kuma shine abin da yake daidai saboda haka yan uwa babu laifi idan limami yana karatu ya bata a samu wanda ya tana masa tunawa wacce take a cikin nutsuwa yadda zai dauka kuma ya ci gaba da karatu Allah ya samu dace al isti'azatu wat taflu fi salati li daf'il waswasati yin isti'aza neman tsari wat taflu da yin tofi abinda ake cewa at taflu shine yin tofi da dan fito da yawu kadan an gane akwai bambanci tsakanin attafulu da annafafu aka ce annafafu shine yin tofin da babu yawo a cikin sa kwata-kwata kawai hura iska ya kai ta fito shine irin tofin da aka ce kai idan ka je kwanciya ka tattara hannayenka ka karanta qul huwallahu ahad kafa uku qul a'udhu birabbil falaq kafa uku qul a'udhu birabbin nas kafa uku sai aka ce thumma yanfuthu fihi ma sannan sai tofi a cikin hannayen nasa to wannan tofin da ake nufi a can kwata-kwata ba buƙatar wani dan yawo ya fito kawai iska ya ka hura ta isa amma a larabci da aka ce a taflu shine tufin da zaka yi ya kasance akwai dan adna buzaka akwai dan yawu kadan shi ma kuma ba kwambalawa aka ce mutum ba dan yawu kadan aka ce mutum dan fito da shi ina fata an fahimta yawa to babu laifi mutum ya a'udhu billahi idan yana sallah za mu ji dalili insha Allah ta'ala sai malai ce lidab il waswasati domin kautar da da tunkuɗe waswasin da ya dame ka a cikin sallah galibi mukan shiga sallah wannan abin yana ɗaya daga cikin abin da ya damu duk wani masallaci za ka shiga sallah yanzu ba za ka yi aune ba kawai sai daga an ce assalamu alaikum me aka yi a cikin sallan nan baka sani ba kai dai kawai kana tafiya ne kamar janka ake aka yi ruku'u kai aka dago ka dago haka yan uwa ba haka bane haka ne lokacin da zaka farka sai daga an ce assalamu alaikum lokacin zaka dawo cikin hayyacinka da kana ina shedan ya tafi da kai ina fata an fahimta wannan ɗaya ne daga cikin target na shedan da ya sa wa dan adam menene babban abin da mutum ke ji da shi a cikin ibadunsa gaba ɗaya sallah to bari lalata mai ita mai Allah madaukakin sarki zai fara dubawa a cikin ayyukanka idan an tashi kiyama shine sallah bari ya hana ka samun rabanta saboda haka sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba mu wata fafita duk mutumin da irin wannan wasin ya dame shi ya aure shi kullum idan ya shiga sallah ba shi da ake sai wasuwasi baya tana wani abin da yake so tana ma sai ya shiga sallah to ya mutum zai idan ya tsinci kansa a cikin irin wannan ne shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba ɗaya daga cikin sa mafita wanda mu ma abin gaba ɗaya ya shafe mu wa qala lahu Uthman ibn Abi al-As radiyallahu anhu ɗaya daga cikin sabai mai suna Usman dan Abi al-As yarda Allah ta tabbata a gare shi ce da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya Rasulullah ya manzon Allah inna ash-shaytana qad hala baini wa baina salati wa qira'ati yalbisuha alayya hakika fa shaydan yana shiga tsakanina da tsakanin sallata da karatuna yana cakuɗa musu yana rikita musu gaba ɗaya na marasa mai nake yi in kai kaɗai kake sallah sai kai sallah raka a biyu sai ka rasa biyu kai ko uku yanzu wacce za ka kawo a ɓoye kai karatu sai ka rasa ma gaba ɗaya abin da kai a cikin sallar taka gaba ɗaya shaɗan yana ka jin daɗin sallar ka to ya kawo ƙara wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mazan allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce masa ذاك شيطان يقال له خنضب ai wannan abin da ke faruwa aikin wani shaidan ne mai suna khinzabun kun ga idan ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba isa maka wannan bayanin ma'ana a gaya maka dalilin ma da hamma wanda ya sa kake wannan abu wato wani shaidan ne wanda shi babban shaidan ne wakilta shi aikin sa kenan ya rikita maka sallaka aikin sa kenan sunansa khinzab sunansa kenan khinzabun kullum idan kana sallah shi baya tashi aikin sai sai lokacin sallah yanzu kun san shaidanu kuma suna da division of division of labor yadda ka san ana raba aiki a cikin mutane wancan shine mai kaza wannan shine mai kaza to shaidan ma yana da irin wannan rabe-raben aiki kullum idan aka idan aka tashi shaidan zai tura kowanne ɗaya daga cikin shaidanu ya je aikin sa akwai shaidanin da yake a kasuwa duk wanda ya shigo kasuwa shi zai rude shi akwai shaidanin da yake a masallaci shi aikinsa masallata akwai shaidanin da yake ko ina da ka sani akwai shaidanin da aka wakilta kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya mana kowanne ɗaya daga cikin mu ana haifarsa shaidan zai turo masa wakilin da zai zo na tare da shi daga cikin shaidan yanzu kowanne ɗaya daga cikin mu akwai shaidan a tattare da shi haka manzon Allah ya faɗa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sabai suka ce hakka ya manzon Allah ya ce hanni sai dai ni Allah madaukakin sarki ya ce mai keni akan nawa baya umarta ta da kuma sai alkhairi shi shaɗan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya musulunta saboda ya isa ya kawo wargi a gaban manzon Allah ne bai isa ba sallallahu alaihi wasallam amma mu fa gaba ɗayan mu kaga dan namu suna aiki ko namu namu ja active sosai da sosai Allah madaukakin sarki ya kare mu daga sharrin su to shi wannan shaidanin aikin sa ne kawai duk lokacin da ka tara sallah ya zo rinka rikita maka sallarka wannan tafiyar da kake da hankalinka da yake tafiya gaba ɗaya shine ka rasa inda ka dosa ka rasa inda ka dosa wasu kaya ne kake so kai lissafin su ko za a kawo maka su ba za ka tashi tuna abin da ya shafe su ba sai ka tara sallah kai ta yi kuma kana fita daga sallah sai ka ji tunanin ya tafi ina yake ka rasa ina yake tunanin dama abin da ya abin da ya sa aka maka shi saboda sallah saboda Allah madaukakin sarki ya sallar da shedani a kanmu Allah ya bashi dama ya shiga cikin jikin mutum ya gudu kamar yadda jini yake gudana matattar jinin a jikin mutum zuciyarsa zai je zauna ya rinka saka maka wasu abubuwa shi sa ana ana yin amfani da shedan wajen kange mutum daga hankalinsa mutum ya haukace gaba da ana mutum asiri a tura shedan wajensa idan shedan ya zo shikenan sai sai ya rinka nuna maka abubuwa a baibai in yi shiga kwalwarka sai ya rinka nuna maka abubuwa a baibai duk abin da mutane ya su ganshi daidai kai sai ganshi ba daidai ba sai mutum ya rinka abubuwa ba daidai ba sai mutane su ce ya haukace duk ɗaya daga cikin sharrin shedan kenan Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga sharrinsa to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya masa sunansa sai annabi ya bashi mafita ya ce fa idza ahsastahu duk lokacin da ka ji shi duk lokacin da ka ji alamunsa wannan wasu wasan ya kama ka kana tara sallah maimakon ka fara tunanin abin da kake karanta sai ka ji tunanin duniya ya zo maka fa ta'awwaz billahi minhu sai annabi ce sai ka nemi tsari daga shi watful an yasarika salafan sai ka yi tofi a hannun hagu ka sau uku ina fata an gane babu laifi kana sallah sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim fuf ka tofa a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka tofa a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka tofa babu laifi kana sallah ina fata an fahimta yawa saboda kaga idan kaga yanzu mun dan uwan kai a gefen ka insha Allah ta'ala babu matsala kala shi wannan sahabi bar ku ji abin da yace yace fa fa'altu zalika fa azhabahu Allahu anni sai na aikata wannan abin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace na aikata fa azhabahu Allahu anni sai Allah ya tafiyan min da wannan abin da nake ji wannan rikicewar karatu da nake ji da rikicewa a cikin sallah gaba ɗaya sai na daina jin sakamakon me wannan abin da na aikata kaga wannan hadisi ba fa manzon Allah ya faɗe shi bane kadai tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan wancan sahabi shi shi kadai a'a hanni da kai gaba ɗaya saboda kai ma yanzu idan ka ji insha Allah ta'ala ka karanta zaka fita daga cikin waswasin da kake ciki insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace za mu shiga an ruku'u rukuni na gaba insha Allah ta'ala sai mu dakata anan sati mai zuwa idan Allah kai mu sai mu dora ruku'u mu je da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake yin ruku'un sa da kuma yadda yake yin karanta tasbihai a ciki abinda muka faɗi daidai gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ba mu ladan gaba ɗaya ni da ku kuskuren da muka yi kuma Allah subhanahu wataala ya fi mana وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته